بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa a wannan safiya ta litinin tara tara ne ko ga watan takwas watan sha'ban dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar a ci gaba da karatunmu na littafin kitabu tauhid wato na shekul islam muhammad ibn abdulwahab rahmatullahi ta'ala alai za mu tashi babu ma ja'a annal guluwa fi quburi salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah karatu na 44 na'am
بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد
أن الغلو
باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله روى مالك روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ولابن جرير, ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلث لهم السويق فمات فعكفوا على قبره كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره وكذا قال أبو, الجو أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات, زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أهل السنن
نعم مالن يتي باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين باب مي مغانا أكن cewa dalilai sun zo na shari'a cewa wuce gona da iri game da kabarin mutanen kirki zai mai da kaburburan su kasance authanan gumaka ne tu'badu min dunillah wanda zaka ga ana bauta musu koma bayan Allah subhanahu wataala daga kabarin ya zama gunki duk da wanda ke ciki salihin bawa ne to ina ga kuma wanda ba ma salihin bane an yi kwacen salahan ne aka bashi alhalin shi ba mutumin kirki bane kuma a dawo ana bautar kabarin shi zaluncin yayi yawa to mutumin kirki ma na kwarai ba a ce a bauta mushi a bauta mushi ba koda annabi ne shi koda mala'ika ne annabi yana raye ma ba ba a yadda ba a bauta mushi shi ma bai yadda ka bauta mushi ba ballantana bayan wafatin shi ballantana ka bauta makabarin shi wuce gona da iri gurin ziyarta to akan kabarin salihai ta hanyar gini akan kabarin yin azriha da qibab da rubuce-rubuce da zuwa a bauta ma Allah a gurin musamman wannan zai ja wata ran abauta musu Allah ya ce Maliku ya ruwaito a cikin muwaddashi hadisi na 419 duk da nan ya sa da 16 ma a riwayar Yahya bin Yahya laifi da sha tara ne. Cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama ya ce, Allahumma la ta ji alkabari wathanan yu'badu, ya Allah karka maida, la ta ja'al, ani la tusayyir, karka maida kabari na ya kasance gunki da za a dinga bauta mawa kenan gunki ba dole sai abin da aka sassaka daga ice ko dutse ba ko me aka bauta mashi koma bayan Allah ya zamanto watan isa almai suka ce athana al-wathan was-sanam bainahuma umumun wa khusus kullu sanamin wathan wa laysa kullu wathanin sanama duk wani wathan duk wani sanam to wathan ma ba kowanne wathan ne sanam ba domin shi as-sanam abinda aka sassaka an gane ko ma hadhihi at-tamathil allati antum laha akifun at-tamathil sune asnam domin sun ce qalu na'budu asnaman wa nadhallu laha akifin kaga waɗannan gumaka ne mutanen Annabi Ibrahim suke bauta mawa da suka sassaka kamar yanda da bakin su suka ce asnam yace ata'buduna ma tanhitun kaga al-asnam المنحوتة المصنوعة المختلقة سني الصنم أما الوثن كل ما عبد من دون الله duk abin da aka bauta mawa koma bayan Allah an mai da shi wasa sanaman kana min al-ahjar aw min al-ashjar aw ghayraha ko menene ya zama wasan shi yasa kabarin ya kira shi wasanan kabarin da ake bauta mawa ya zama wasan ginin da ake bauta mawa ya zama wathan dutsen da ake bauta mawa ya zama wathan mutumin da ake bauta mawa ya zama ya zama wathan shi yama in ya yarda da abauta mushi da kawai mai cewa qulu subhani subhani ma a'zama sha'ani kaga shi yasa su to shi ya zama wathan fi dhatil waqti kuma dagutun اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا fushin Allah yayi tsanani akan mutanen da suka rike kaburburan annabawan su a matsayin guraren yin sallah Allah yana tsananta fushi akan waɗanda suke rikar kabarin annabawa amin babi wato ainihin ballantana kuma rukon kaburburan waɗanda suka kasance salihai da ba su kai annabawan daraja ba a rike su guraren ibada kamar mun ji a baya ko da ba a gina masallaci a gurin ba inda ya zan mutum yana taharrin yin ibada a gurin ma'ana yana zaben yana kirdadan yana fifita bautar Allah a gurin fiye da kowane guri ya rike shi masjid hakan kuma zai bayu bitasarri ya kai shi zuwa ga bauta ma wanda ke gurin ko bai yi ba zai zama silar ‘yan bayan shi su bauta mishi, daga sai a toshe wannan ƙofa, saddan lilzari'a wa man'an lilfitina wa dar'an lilbida'i. Ta wannan hadisin ka wanda muka ji Maliku ya fitar da shi sai dai riwayan Maliku mursala ce, domin daga Ata ibn Yasar zuwa ga manzan Allah sallallahu Alaihi Wasallama wa Ata kana minat tabi'in fa riwayatu mursalatun والمرسل من قبيل الضعيف لأنه لقد اختل شرط من شروط الصحة وهو الاتصال أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ ولم يشذ أو يعل يرويه عدل عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله فالشرط الأول هنا لم يعني اتصال السند لم يكتمل ولم يستوفى فصار الحديث ضعيفا لهذه العلة لكن kamar yanda ibn abdul bar ya ambata cewa lam yukhtalif aw lam yukhtalaf an malik fi irsali babu sabani duk ruwa duk muwatta'at daga maliku sun kawo shi mursal haka albaji ya ambata a cikin sharhin muwadda nashi akan nan ibnu abdul bar ya ambata a cikin al-istizkar lakin cikin at-tamhid ya ruwaito shi ta hanyoyi da isnadin shi shi ibnu abdul bar kaga ya mamaliku istidraki ya ruwaito shi da asanid din shi zuwa ga abu sa'id al-khudri zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama cikin at-tamhid sannan ya ruwaito shi hal yau ta hanyar Abu Huraira aidan bi nafsi al-matn bi nafsi al-matn tamhid juz'i na biyar safha ta 43 wannan yasa Sheikh al-Albani ya inganta hadisin cikin Mishkatul Masabih ta at-Ta'liq 'ala al-Mishkah hadisi na 750 sa'annan ya inganta shi cikin Ghayatul Maram 128 haka cikin tahdhiru sajid min ittikhadhi al-quburi masajid a safha ta 85 ko da shida kenan ya tabbata an gane ko laqad hasalat an-natijatu walhamdulillah ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد ابن جرير الطبري أبو جعفر بإسناد شزوا سفيان الثوري kenan Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq الثوري أمير المؤمنين في الحديث يوشى وفاة سفيان دليل نوع ستون دا yar ake kalatowa da shi da kuma shi da kanshi shakka yake shi da 160 Sufyan da Shu'ba shekara ɗaya suka rasu. Da 61. Idan na ba ku sata ramsa. Sufyan al-Thawri radiyallahu wa rahimahullah. Daga Mansur, Mansur ibn al-Mu'tamir ke. Mansur ibn al-Mu'tamir Abu Attab Sulami al-Kufi wa kana la yudallisu hadhihi manqibah la yudallis kamar shu'uban ne ai shi ma ko shu'uba ne ce da mutum ya tadlisi ma gware ya kaza idan akwai wato ƙarin haske cikin magana Mansur al-Zahabi ya wasa shi da cewa sahibu itqanin wa ta'alluhin wa khair abocin ya ƙware riwaya wa ta'alluh ma ma'anar ta'alluh التأله بوتا التأله يعني التعبد أبوتن بوتان ناسكي ne sannan wa khair mutumin kirki ne kaga wannan kalmomi ne wanda suna dauke da ma'anoni masu yawa yabo mai girma cikin siyar da ambaci haka juz'i na shida ina ga safa ta 300 ne Al-Hafiz ya ce thiqatun sabtun ya rasu 132 daga Mujahid shi ma ai dan gida ne Mujahid ibn Jabr wanda yake thiqatun imamun fi tafsiri wa fil ilm ya rasu 101 ko da 2 ko da 3 ko da 4 ala aqwal Mujahid yayi fassara ko afara'aytumul lata wal uzza kun ga ko lata da uzza wato ana za a ɗan ja hankali a kansu. Ra'aitumul lata wal uzza wa manata thalithata al-ukhra allati alakumuz zakaru wa lahul untha domin sun annasa wai sunayen ubangiji ne subhanahu wa ta'ala subhanahu amma yaquluna uluwan ta'ala amma yaquluna uluwan kabira kace Allah Allata wai sun macan Allahu al'uzza macen wa al'aziz, almanat macen almannan, a zulman wa udwana. To, shi lataɗin nan sai mujahid ya ce, Kana ya luttu lahumus sawiƙa, ya kasance yana kwaɗanta musu garin sha'ir tare da ainihin dabino. Sha'ir a haɗa shi da dabino, a kwaɗa shi an san kwaɗo ko to shine shine ainihin lattus sawiq asalin shi as-sawiq shine garin sha'iri din musamman dan hada shi da wani abu kamar dabino ko inabi dan yi zaki haka dan dan ta'amul ujla ta'amul kamar yanzu dan garin kwaki ko yar gumba kaga in kana jin yunwa ka kai haula'i maimakon a ce sai an surfa an dafa an yi kaza kaga sai ka dan bi shi da ruwa ka dan hauda to shine sawiq an fahimta ko to yana kwaɗanta musu as-sawiq famata sai ya mutu fa'akafu ala qabri sai suka dukufa suna bautar kabarin shi kaga kenan asalin gunkin ma na lata da yake ya zamanto gunkin da kusan mafi girman gumakan larabawa a jazira shi a ba'if yake ƙabilar thaqif su suke da alhakin ɗawainiya da shi su suke da alhakin ɗawainiya da shi ake girmama su saboda wannan har ma suka yi fatan ma da a ce daga ƙabilar thaqif aka aiko annabi qalu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim sai sun ce a ƙaryatayn makka da ta'if a makka ko dai alwalid ibn al-mughira a thaqif ta'if kenan shine Urwa ibn Mas'ud ne Thaqafi wanda ake cewa kakan Hajjaj ibn Yusuf Thaqafi to lata kenan kaga sababin ma bautar shuguluyi ne cikin tunda a gurin su salihin bawa ne ko tunda yana taimaka musu da ciyar da su da kaza musamman mahajjata ma kuma yake ma haka wurin da aka ruwaito daga Ibn Abbas gashi nan ma yace wa kaza qala Abul Jawza hakan nan abul jauza aus ibn abdullahi rabai kenan albasri wanda yake thiqatun yursilu kathira yursilu kathira ina cikin tabaka ta uku ya rasu 83 daga ibn abbas yace kana yaluttu sawiq lil hajj yana kwadanta as-sawiq ga ainihin mahajjata yana kwadanta sawiq ga mahajjata wanda aiki ne mai girma fa a cikin Quraysh yasa har Allah ta'ala yake cewa aj'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir za ku daidaita waɗanda suke ciyar da ko suke shayar da mahajjata duk da wannan aiki ne na kabilar Banu Hashim kabilar su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai wannan yasa Nabi sallallahu alaihi wasallam yayi mawa Abbas saukin ba sai ya kwana Amina ba saboda wato shayar da mahajjata an gane ko to akwai wanda su ciyarwa suke kabilar makhzum su kuma banu hashim sai suka hada suna ciyarwa suna shayarwa suna saukar baki duk da suka zo garin makka domin aikin hajji to shine to yana kwadantawa mahajjata as-sawiq wannan yana cikin duka ruwayoyin guda biyu ibnu jarir ya kawo su da isnadin shi a cikin tafsirin shi juz'i na 22 safha ta 523 wa an ibn abbas radiyallahu anhuma qala yace la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za'iratil quburi wal muttakhidhina 'alayha al masajida was suruja manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tsine wa matan da ke ziyartar kaburbura da waɗanda suke sanya fitulu da wanda suke riƙar kaburbura a matsayin guraren ibada guraren sallah wasuruja da waɗanda suke sanya fitulu a ainihin makabarta daga al'ada ce ta kiristoci al'ada ce ta kiristoci shi yasa abu huraira ya wasiya in za a kai gawo shi ya ce kar a bita da fitila rabita da fitulu to annabi yayi la'anta akan masu yin haka rawahu ahlus sunan ahlus sunan suka fitar da wannan hadisin Abu Dawud ya fitar da shi 3236 At-Tirmidhi 320 kuma yace hasan ne An-Nasa'i ya ainihin wato fitar da shi hadisi na 2000 da arba'in da uku ibn maja ya fitar da shi dubu ɗaya da ɗari biyar da saba'in da biyar kenan dukkansu alisunan sun fitar da hadisi lakin sinadin shi akwai akwai rauni akwai rauni a cikin sanadin wato ainihin wannan hadisi cikin sinadin shi akwai abu salih da abu salih zaka ɗauka abu salih ne samman ne amma ba shi bane domin Muhammadu bin Juhada ya rawaito daga Abu Salih to zaka dauka cewa Abu Salih ne samman ne Zakwan wanda yake babban mutum ne Az-Zayyat mun sha bayani kan shi ba shi bane ba Abu Salih a gurin al-Imam Tirmidhi yace Abu Salih a gurin shine Maula Ummi Hani wanda sunan shi bazam sunan shi bazam wanda yake da'ifun yursilu inji al-hafiz ibn hajar kenan kaga hadisin yana da rauni saboda abu salih maula ummi hani wasmuhu bazam wa huwa da'if da'ifun yursilu Daka wannan hadisin da wannan lafazin da'ifi ne, ma ya zo a riwayar Abu Huraira da kuma riwayar Ibn Abbasin ɗin kamar yadda Ibn Abdulbar ya ambata cikin At-Tamhid, musamman dai riwaya ta Abu Huraira ya ruwaito wannan hadisi kamar yadda At-Tirmidhi ya fitar da shi dubu da hamsin da shida, cewa anna Rasulallahi sallallahu Alaihi wasallama لعن الزوارات القبور زوارات صيغة تمي تمبالغة كو صيغة مبالغة زوارات القبور ma'ana masu yawan ziyarar kabari daga cikin mata wanda kuma at-Tirmidhi yace hasanun sahihun ne Abu Ibn Majah shi ma ya fitar da shi 1574 a Sheikh Al-Albani ya hassana shi a cikin wato ainihin ta'aliqin shi ko takhrijin shi na Ibn Majah cikin sahihi sunan Abi Ibn Majah sunan Imam Ahmad ya fitar da shi Shu'aib al-Arnaut yace Hasan cikin juz'i na biyu safaha ta 337 maktabatu al-Qurtuba Darul Qurtuba ta Musnad al-Imam Ahmad Daka wannan lafazin shi ya tabbata wanda Sheikh al-Albani yayi bayani kuma yayi fashin baki cikin silsila da'ifa juz'i na ɗaya safaha ta ɗari biyu da tasa'in da hudu ƙarƙashin lamba ta ɗari uku da tasa'in da hudu. Tuna hadisi ne wato da lafazin zawarat ya tabbata, amma da lafazin za'irat bai tabbata. Ibn Abdulbar da wani shi suna ganin cewa hadisin ya annabi ya ambace shi ne lokacin hana ziyartar makabarta, ai da farko an hana ne ko? كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة wannan yasa ummuna Aisha takan je ziyartar kabarin dan uwanta Abdurrahman ko Abdullah wata rana ta je Al-Baqi wato ziyarar kabari Abdullah ibn Ukaym sai ya hadu da ita ya hadu da ita sai ya ce kike ziyarar kabari ba an hana ba sai ta ce da ni daga baya an yi umarni sai ta fahimci umarnin ya shafi hadda mata ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah me yasa za a ce hadda mata saboda akwai illa mecece illa at-tadhkiru bil akhirah at-tadhkiru at-tadhkiru bil akhirah kama yahtaju ilayhi ar-rajul tahtaju al-mar'atu kadhalika ilayhi mace ma tana so in ma bata fi kowa bukatar tana mata lahira to amma yawaita ziyarar kabarin idan aka dauki wancan hadisin sai ya zama yawaita ziyara ake nufi ka wanda a Sheikhul Albani ya hakaito daga wasu malamai cikin da'ifa da cikin ahkamul jana'iz a cikin hashiya ina fata an gane haka shine abin da yake yajibu sayru ilai dan haka ziyarar kabari abin da ake dabiti shine mutun kariya abin da yasa aka hana mata wasu malamai suka ce saboda karancin hakurin su da yawan rakin su sai albani ya ce to ko namiji ne zai yi haka shi ma kariya ya zama in ya je makabarta zai ta ihu ya ta kururuwa ya fusata ubangiji domin yin kukan mutuwa kukan da ya fita daga haddi yana zunubi ne mai girma daga ko namiji ne in dai zai yi wannan ba zai je ba balantana to ko mace ce amma in dai ba za ta yi wannan ba za ta iya zuwa musamman kaga ummu atiya ta ce nuhina an ziyaratul quburi wa lam yu'zam alaina an hana mu an ittiba'il janaiz an hana mu raka gawa makabarta amma ba a tsananta hanin akan mu ba kenan ya nuna cewa zuwan su makabartar ba laifi bane amma ziyara daban raka gawa daban kaga raka gawa yanzu akai mutuwa kun ya dan fi buƙatar danniya don haka wannan aikin mazaje ne yasa annabi yace wahtamala har rijalu ala aktafihi maza ke daukar makarar gawa akai ta makabarta amma ziyara daban mace tana iya zuwa inda ya kasance za ta kiyaye adab na shari'a hadisin ittaqillaha wasbiri annabi ya ga wata mace a makabarta ne ai danta ya mutu tana kuka haka malaman da suka ce tana iya zuwa suka ce ai me yasa annabi bai ce mata kai kar in ƙara ganin ki ba ibnu al-qayyim yace tunda shi kaga ya tafi akan mata ba sa zuwa makabarta sai ce ittaqillaha wasbiri a gurin ma ya nuna cewa me yasa ta zo shi yasa ya ce mata ittaqillaha ki ji tsoron Allah kake ƙara zuwa makabarta wasbiri kuma ki yi hakuri akan mutuwar dan naki gaishe ku manya da haka wannan kenan za mu iya sa masail ba sai da yawa da goma ko lokaci suna shiga to bari in karanto kawai bari mu sa su fihi masail al'ula tafsirul authan ya gabata menene wathan aha ma ubida min dunillah ma istighraqiyya ko menene tafsirul ibada athaniya tafsirul ibada aha yu'badu min dunillah ta'rifun dai ibada shine mi kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-af'al min al-aqwal wal af'al adh-dhahira wal khafiyya aw al-batina to amma anan abin da yake nufi da yace Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu min dunillah aw yu'badu ma'anar shi wuce gona da iri da mutane suke yi a gurin kabari suke roƙon kabarin wannan bauta ce kaka wanda ya bauta ma wani Allah ya kafirta sai annabi ya toshe wannan kofar wadih athalitha annahu sallallahu alaihi wa sallama lam yasta'iz illa mimma yukhafu wuqu'uhu na sallan bai nemi tsari daga komi ba sai abinda ake tsoron aukuwar shi shine me ittikhadhul quburi masajida wa ibadatul qubur الرابعه قرنه بهذا اتخاذ قرون الأنبياء مساجدا إذا يقوام دركر قبربران النباوة مسأيون قرارا صلى دأكي بهذا معنى بالاتعاذ انت بالاستعاذ ديتي اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد سي بيس ايا ايا نمبا سيتي اشتد يقوام شدا ونمغنا اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا أغشي ينونا ashe ittikhadhul quburi masajid wasilatun ila ibadati almadfunina fi hadhihi alqubur hanya ce zari'a ce da za ta kai zuwa ga abauta ma mutanen da ke kwance a kabarin shi yasa annabi ya hana saboda wannan tsoron ne kawai ya hana sallallahu alaihi wasallam ba ziyara kabari bane ba aka hana ittikhadhul quburi masajid wal ghuluw fi يعني التبرك أصلي التبرك بالقبور ما ليس مشروعا to balle wuce gona da iri a cikinsa tun ana zuwa ana ganin ayi sallah a gurin akwai lada hatta kai ana zuwa ana neman bukatu daga wanda yake kwance a kabar wanda inda zai iya da ya tare ma kanshi wani abu shi yasa Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mutane walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhairi wa ma massani yasu gashi an fasa mai kai a yakin Uhudu an karya mai haƙori an mai kaza an mai kaza yana nuna ba mai tunkuɗe sharri sai ubangiji subhanahu wata'ala al-khamisa dhikru shiddati al-ghadab min Allah ambatan tsananin fushi daga Allah saboda yace ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida duk da yahudu ake nufi amma ومن نحى نحوهم واحتذى حذوهم واقتفى أثرهم وتشبه بهم شما يا shiga ciki kenan Allah na fushi ko abinda zamu fahimta Allah yana yin fushi fushi da ya dace da me dace da girman shi ba za a awwala shi da azaba ba sai dai ba za a awwala shi kuma da cewa mutum zai iya jama kanshi azaba haka suke fassara fushi su lakwasa shi a'a fushi ne amma kai ka san ba irin fushi na ko naka ba sannan fushin ubangiji maratib to da ya ce mi ishtadda ghadabur rahma akwai wanda fushin da Allah zai yi da shi bai kai na wani ba akwai wanda fushin da Allah zai yi da shi yafi na wani shi yasa ranar alkiyama annabawa cikin ihtijaj wato cikin hujjar da za su kawo i'tizar din da za su kawo in an je neman shafa'atul kubra gurin su za su ce Ubangiji ya yi fushin da bai taɓa yin kalarsa ba. An gane ku? Ishtar da ghadabullah السادسة وهي من أهمها من أهم هذه المسائل معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان sanin yanda bautar lata ta samo asali wanda yana daga cikin mafi girman gumakan da ake bauta mawa koma bayan Allah mecece sifar bautar su din daga alghulu ne ko alghulu fi salihin يعني كانوا يحترمونها ويوقرونها لأنها ذكرى من رجل صالح يعتقدون الصلاحة والولاية فيه suna ganin lata mutumin kirki ne asalin latan ma ba sunan shi bane aikin shi ne li'annahu yaluttu sawika ko domin latta yaluttu fa huwa latun yani allazi yaluttu ismu fa'il dan yake ce mai lata ya akwai qira'a da ta karanta fara'aytumul lata bitashdid idan aka yi tashilin ta idan aka kawo shi ba shadda kuma ala babu tashil yace mu lata ya lutu huwa latu an gane ko so saboda haka asalin bautar lata daga guluwin fi salihin da haka ka ajiye mutum a matsayin shi har ka wuce iyaka gurin yabon kowa ne shi yasa ma annabi sallallahu ya hana yawan yabo har ma yace uhthu ala wujuhil maddahin at-turab da suka zo suna yaba ko kudi bu kasa watsa musu musamman a idan a gaban idan mutum yaban da ya wuce iyaka Allah ka tsare mu السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح من ما ما هو قبر رجل صالح Allah tuko an ku an a ina za a fahimci wannan asar din mujahid yawa mujahid ibnu jabr yace kana yaluttu lahum as-sawiqa famata fa'akafu ala qabri to ba mamaki gunkin ma didda ake cewa wani tsohon kabari ne wala Allah sai suka zo suka yi me suka yi dan butun butunin shi wancan lata din sai suke sai suke bauta mishi akan kabarin sai suka aje duk da wannan kaga mursal ne ko don mujahid tabi'i ne tayyib الثامنة أنه اسم صاحب القبر صاحب القبر shi lata sunan wanda ke cikin kabarin ne wa zikru ma'anar tasmiya kuma ambatan ma'anar tasmiya limadha summiya billat li'annahu يلت السويق للحاج التاسعة لعنه زوارات القبور لأنت الدمن زان الله سلام يما ماسي يوان زيارك كغانا سي أنفان لفظ زوارات لأنه هو الثابت والصحيح الثابت أنتن زائرات يضعيف زوارات شيني تبتتي أي شيء أنفاني دا شيء أنكو هو الثابت cikin masail ɗin kana kwana ai cikin karatu za'irat ne an muka ambaci raunin shi me ma dalilin raunin ya sunan shi ba zan kunye shi dan ba za ga ba zan ba hadisin sunan a kunya aka kawo shi Abu Salih an muka ce kar ka dauka Abu Salih ne samman muka ce wa ya bayyana ba zam ne at-Tirmidhi ahsantu yawa ashe kuna dan ganewa har na dan ji dadi al-ashiratu la'nuhu man asrajaha asraja yani asraja al-qubur wa ja'ala 'alayha as-siraj aka ce asraja al-baita yani nawwaraha bisiraj sanya kabro haske a makabarta yau aikin banza ne in mutumin banza ne kaje ka samu fitila shi dai can cikin duhu yake hasken da ake bukata ka bashi shine addu'a kawai faqat kai mai addu'a da kuma mazhabar da tace kana iya wani tabarru'i ka sadaukar da ladar gare shi ma tabarru'i na kuɗi shi yafi ba da sadaka musamman kuma ga iyaye ce Allah ya kai ladar gare su yana masallaci da kai ladar gare su nawarta lahuma quburahuma lakin ka je ka kai fitila ay asara kuɗi kawai Allahumma sai dai in ana tsoron mabannata na shiga makabarta a sanya sola da wane ne wannan kuma daban. In ka sa kwanda zuciyar ta bushe, za su sha kwaya sai su je makabarta. Ko ba a samu. Rai da gaske. Har masu satan ma ga kai Allahu akbar. Allah ka tsare mu. To sai mu bashi. Hmm. Bai halatta ba. hadisi cikin muslim naha rasulullah sallallahu alaihi wasallama an tajsis al-qubur aw an yujassas al-qabr naga hadisin jabir nabi ya hana ibn kabari da bi